رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء شا لا كاجي لكم شعبكم كاجي لكم شعبكم muharram ko haka ne kuwa jiya mun yi karatu cikin da wata haka ne ya ji ya ji daga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan satumba shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya dan ba manta ba muna cikin kitabun jana'i kitabun jana'i mun fara jimin yi darasi da ya kitab din za mu shiga darasi na biyu yau shafi na ɗari da casa'in da takwas darasi na nawa ana guda ba talatin da tara za mu tashi mun tsaya na talatin da takwas za mu tashi na ɗari da ɗaya na talatin da tara muna da kowa wani ji ya bar jagoran su wajen biyawa daidai fassarawa daidai kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu gaba ta nan muka daya mun yi bayani akan abubuwan da farko dai muka ɗauko bayani akan ita kanta mutuwa sannan zo bayani akan abubuwan da ake so a yi wasu al'amura idan mutum ya mutu da farko aka ce ana so a rinse idanunsa sannan abu na biyu a yi wa mamaci addu'a na uku sannan a lullube gida wato tufafin da zai lullube jikinsa gaba ɗaya sannan na hudu a gaggauta kinsa shi da fitar da shi daga gida zuwa kushewa na biyar shi za mu tashi ko mun yi mun yi shi shi kuma a yi gaggawa da wato ɗan uwansa su gaggawa wajen biyan bakinsa idan ana bin sa bashi ko da wannan bakin zai kama duka kuɗin mun biya to za mu tashi ma ya juzu lil hadiri na gairi ko abin da yake halarta lil hadiri na ga wanda suka halarci rasuwar wani wa gairihim da wasu me yake halarta an ce ba wani yaro me yake halarta ka yi me yake halarta ku yi to shi ne yanzu za a faɗa wa yajuzu lahum kashfu wajhil mayyiti ya halatta ga wanda ya zo bayan wada ya rasu an gaya mara ya halatta wato kashfu wajihil mayyiti yayi ko bude fuskar mamaci ya halatta idan ka je an ce ma wani ya rasu in ka je an rufe shi ka bude fuskar ka gani ka bude mayafin burbujen da aka rufe shi da shi sai ka rufe sai ka ga fuskar ka wa taqdiruhu ya ma halatta bayan ka ga fuskar ka ka tumbace shi kamar yadda sai na Abu Bakar yawa annabi alaihi salatu wassalam za mu tunan gaba wata ila in ya kawo wal bukau alaihi salakati ayyami sannan ta kaba da ra'ayi ma tsawon kwana uku ne karka ce kuka ba niya abu kun ga al bukau daban al niya adam to kun kace kukan kana nufin zubar da hawaye saboda rashin tsawon kwana uku domin kun san ya halatta mata su yi wa ‘yan uwansu na jini ba ma mazaje ba ta kaba ta kwana uku ta rashin wannan adam za mu biya nan gaba mutu annabi yake daga kwana uku kuma baya halatta daga kwana uku kowace ce adam in dai ba mutum da ne mutu amma wacce take kawai kara ko kara ta gada ba a wacce ta yi kud da kud gudun ta yi mutu ce za ta yi ya halatta an gane ku sai a yi tsawon kwana uku ba tare da wato za a yi ta kaba kwana uku ya halatta ga wanda ma mamaci bai shafe shi ana aisha radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kala ala usman bin mas'ud ana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce lalle annabi tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi ya shiga gurin usman dan mas'ud wa huwa mayyitun alhali lokacin mayyitun wato ya rasu fakashafa an wajihi sai annabi alaihi salatu wasalam ya bude fuskarsa thumma akabba alaihi sannan sai wato ya yunkuro kansa ka fuka ya akabba alaihi shine ya sunfiyo kansa fa qabbalahu sannan ya sumbace shi wa baka sannan yayi kuka shine na zubar hawaye hatta ra'aytu jumu'a da na ke tace har sai da naga hawayen tasiru tana kwaranyewa ala wajnati akan kumacin annabi alaihi salatu ko ala wajnatayn akan kumacin sa dibbi hawaye na kwaranyewa wannan ya halatta tausayi ne yayi wannan hadisi ne da yana yarwa mu gale ibn maja ya rawaita hadisi hadisi ne kuma mai kyau wani abdullahi bin ja'far abdullahi dan ja'far wannan bawa Allah lokacin da baban sa ya rasu ma da kuke kara hudu ba Allah ku iya tunawa Jabir bin Abi Talib yana cikin wanda aka yi shahada a ina a Mu'ta shekara ta nawa takwas shi wannan Jabir bin Abi bin Abdullahi bin Jabir shine wanda ake ce masa Al-Jawwad ibn Al-Jawwad ne kyauta dan mai kyauta shine wata rana dan ba ku labarin sa kadan wata rana ana samu ana ba wannan tambarin yana tafiya sai ya da zango a wata gona sai tafiya doguwa ya tsaya ya huta sai ya ga wani bakin bakaffa da yana aikin gona yana dai yana ta kallonsa can kawai sai aka kawo wannan bakaffa tarbawa aka kawo mar abincinsa gurata ce guda uku a ko malmalar abinci guda uku yana zaune yana kallon sa sai zauna sai kawai ya jiyo kamar zai ci abinci ya yi aiki da yawa yana so ya huta ya ci abinci sai ga wani kare ya ke to da gudu ya shigo gonar yana ta yana ta irin lallagen nan Abdullahi dan Jabir yana kallon sa ya bude kwanan zai shiga kare ya zo ya tsaya a gaban zai yana zaro harshe sai ya ɗauki guda ne sai ba shi wannan bawa da ya bashi nan da nan kare yunwa sai haɗi da ya kawai ya ce sai kuma ɗaukar ɗaya bai ci ba sai kuma bai ya kuma haɗi da yawa ya kuma ɗaukar ɗaya ya bai sai kuma babu komai yi abin sai ta yi wa da abdullahi bin jafar hankali sai ke cewa da shi bawa allah da allah ma tambaya ya ce bismillah yake wannan abincin da aka kawo ba akwai wani ne yake babu yake to ya haka yake kaga wannan abincin da ka gani na safe ne da rana da dare aka kawo mu da wani duka to me yasa ka dauka ka bawa kare bayan kai gaji aiki ma kake yace kaga wannan kasar da kake gani mu garin mu nan yace malam nayi alama ba ko ne yace mu wannan garin namu da ka gani garin musulmi ne bai san yiwa in ji bawa bawan yake masa garin musulmi ne nuna yake babu da karnuka tun daga karan nan ya dawo daga ne da yake kuma yunwa su ta kore to shi ta nake ganin ɗauka an baki tun da yunwa ce ta koro shi ban sani ba kowa ne Allah ba ɗaukace sarki zai mu wallahi wannan abu sai ya ɗaga wa Abdullahi bin Jafar hankali dan da zai ce bawan Allah da Allah zan ma tambaya ina mai gonan nan yace yana gida dan Allah zo mu je ka kai ni gurin sa yace to suka je yana zuwa gurin mai gona da yake da shi bawa Allah zuwa da gona gurin ka kaje mun da gonar ka amma ba ba gonar kawai ba duk abin da yake ciki nake so komai har bayi da suke aiki mai gona ya ja nan ɗaya nan fa ɗaya yace dan Allah ayi marbaji yake tun da kai kake so kaga sai kudin da na yanka yace ya yarda aka ce ba ta fi jira mi ɗari ba ba ya ce ma jira mi ɗari biyar ya ce ya ce ya ɗauko kuɗin ya bayar bayan ya ɗauko kuɗin ya bayar ya ce gaba ɗaya ba komai na ne ya har bayi sai kira wannan bawa ya ce bawan Allah kai bawa ne daga yau da yin ya ce sannan kuma na ban maka gonar saboda abin da ya wawo kansa tambaya yake ni a garin mu ana ce mun mai kyauta dan mai kyauta yake wallahi ga wanda ya bi ni kyauta wai wannan bawa shi za wato bayan Allah in muna karanta labarin mana gaskiya bayi musamman a jero alaihi da wala wallahi tallahi dai zuciya ka tayi sai wani abu kuka ji sai ka ga kai wannan mutum ne koyi haka suke kullum in Allah ya hore ma kana da iko kana daukar jero alaihi da wala kullum karanta tarihin sahabi ko tabi'i daya kawai daya kaga yadda kai ma zuciya ka za ta rika rawa mutum ɗan duniya ne ba zai rage Allah don za ka kai ne ma kake yi a duniya ba ka kake Allah ya sa mu dai to shi ne Abdullahi bin Ja'far dan da mahaifinsa aka yi mai shahada za ku iya tunawa Ja'far bin Abi Talib Abdullahi bin Rawa'a waye ne da ba ku gani waye da su su uku annabi ya ce wannan aka yi wannan shahada wannan ya karba na aka yi wannan shahada wannan ya karba na faɗi biyu saura ɗaya eh kalin bin walid a haba malam wane mutum jafar bin abi talib wanda ma za su ba da wahalar sulama abdullahi bin rawa kashi ko dan gidan annabi alaihi salatu wassalam ma na ba ku gani waje zaidu bin harisa zaidu zaidu bin thabit din daga wada abuwa so da aka kaga ku ne wannan wannan wannan annabi ya ce haka wa wani jihada wani karba wani to shi da aka zo kan Ja'far aka tare hannun sa da dama ya kirke tare wannan hannun na abu shi ma aka tare shi ne annabi ya kira sa zatun zatun a zatun sahibul jarrahi ma abokin fuka-fukai dan rana da kiyama fuka-fukai za ya ma a aljanna saboda wani hannayen da aka zare to shine Jabir bin Abi Talib to shine yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi alaihi salatu wa salam amhala ya jinkirta shine amhala ya jinkirta wa ala Ja'far salatan sai da ya jinkirta musu tsawon kwana uku an yi ajiya hun bai je ba tsawon kwana uku bai halarta ba sun ma ta hun sannan sai ya zo bayan kwana uku faƙada da yake la tabku ala akhi ba'da al-yawm daga yau bayan kwana uku nan kada wanda ya kare wa dan uwa na kuka domin ɗan mazajin suke da annabi alaihi salatu kada wanda ya kare wa dan uwa na kuka daga yau bayan kwana uku kun ga wannan irin kuka ya hada na halin din ba walla ta na haramun shi rana ake hada taki za ka yi wani wani wani malami ba za ka yi amfani da mutum dare ne idan zai yana nan wata wata wata ran yake ga abin yake yake akwai wani a ɗan uwansa da ya rasu yana shiga gidan ya jaran mata ana ta kuruwa yana shiga gidan mata ne su suke ji kure Allah ya kire mu ba albarka yace wallahi yana tsire mu su ko wace sai yi yace kuma duk sai kun fita in dai ba mu yi wani cikin gidan duk ku fita yace wallahi duk suka yi yace da da zai ji da azabar da za ku rike masa sai kowa yi ni a wanda yawan da ya waje yace Allah ya jine mu ba da wani to karfin halin da yake da jiwa ka duba ga ga an yi mutuwa ka jinka ne mutane to to saboda haka sai yace amhala ala ja'farin salata ala ja'fara salata ya jinkirta tsawon kwana uku bai je gidan ja'far bin abi talib ba an yi ajiyahun bai je musu ba sun ma'ata hun zanne ne fa kare yake la tabku ala akhi ba'da yau daga yau kada ku karewa dan uwa na kufa ma yajibu ala aqarib almayyit to yanzu a faɗi ne yake wajaba akan dan uwa na jini dan uwan mamaci wa yajibu ala aqarib almayyit yana wajaba akan yan uwan mamaci hina yablughum khabar wafatihi amran lokacin da ya bulgun ya ishe su suka samu kabara wa fati wa fati wato labarin mutuwar dan uwansu amrani al'amura biyu ne suka halatta ai al'awwal da farko as-sabr duk wanda aka zo ga yawan an yi rabuwa to yayi hakuri wa ribabi kadai ya kuma yadda da kaddarar da Allah ya dora masa bi kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون yace wala nablu wannakum lamul kasab Allah yace na rande da zaki da sai na jarrabe ku bi shay'in da wani abu bin najja kaga abun ba san shi ba min al khawfi na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al amwali da tawaya daga dukiya sai ya dukiya ya kare ko wani abu ya faru da irin wannan misali wal anfuti da mace mace rawuka wa tamarati da kayan marmari lokacin da yazo ko dai ka debo ya lalace ko kuma ya yin kyau wa bashir sabiri Allah ya ce duk wannan jarabawa ce amma ka yi wa masu hakuri albishi duk wanda suke da hakuri to ai musu albishi alladina idza asabatuhum musiba su ne waɗanda idan musiba ta same su kamar ka tambaya zuwa yi asabiri da nan sai Allah ya ce alladina idza asabatuhum musiba su ne waɗanda idan musiba ta same su qalu jinsi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi lallai mu ga Allah mu wa inna ilaihi raji'un kuma gare shi za mu koma sai Allah ya ce duk wanda musiba kuma musiba fa ko da ta tsinke wata kalmi kana tashi da kalmin ka ya tsinke ko na abu ya faru da ya zuta ba rai inda kai wannan addu'a to to kai ga abin da ake duk abin da zai taba ma zuciya sunan sa musiba Allah yake ulaika alaihim salawat duk masu irin wannan sune waɗanda suke da yabo salawat talatin Allah gaba yi kamar yadda Abu Aliya Rayahi ya faɗa Abu Aliya tabi'i ne amma tun zamanin Annabi aka haife shi tun zamanin Annabi alaihi salatu wasallam dai musulunta wani zamanin da yana Abu Bakar abu aliya a raya shi ma ka karanta tarihin da akwai bangaye sai da su to shi ne yake cewa ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma lalle akwai yabo akan su min rabbihim daga ubangijin su wa rahmatun da jin kai wa ulaika humul muhtadun kuma lalle waɗannan su ne al-muhtadun shiryayyu waɗannan su ne shiryayyu Allah ya sa mu cikin su وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال انس بن مالك الله يقرا masa da yake man rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo tira da abin da Allah tabbata gare shi ya shudi bimra'atin ya wuce kenan ta gaban wata mace inda kaburi a wajen wani kabari wani ya tauki tana ta kuka a kala laha sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce da ita ittaqillah bai wa Allah kiri tsoron Allah wasu biri ki hakuri fakada ce ta ce ilaika anni me ruwanka da ni shine ilaika anni me ruwanka da ni ko rufe mana baki irin wannan abun ne me ruwanka da ni ko rufe mana baki to fa innaka lam tusab bi musibati domin kai ba jarabe ka da irin musibar da aka jarabe ne ita ba ba jarabe ka da irin jarabawa da aka yi min ba kale yake walam ta'rifu kun ji wannan ruwaya ta faɗa ba ba ta san annabi alaihi salatu wasalam ba ta san shi ba musulma ce amma ba ta san shi ba wakila la haja ka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wai ba ta yi da rijiwa ta yi da annabi alaihi salatu wasalam ta yi da sakonsa amma ba ta taɓa ganin sa wakila la ja ka ce da ita huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abun mamaki kin san waye da exclamation mark kan a gaba abun mamaki kin san waye kuwa ai manzo kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi fa akhadha mithlul maut wane mutum fa akhadha mithlul maut damuwar da ta kama ta je zama kamar mutuwar haka kuma ya a dole da damuwa annabi ya zo ba ma wai ka ji ya sa ba albarka ba ka faɗi magana a ai mutum zai ji kamar ya nufi duk abin da wato yake cikin daɗi a lokacin zai ji baya cikin jin daɗi kuma fa atat baba rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan da nan ya ta tafi ya ta tambaya ta je kofar annabi alaihi salatu wasallam falam ta ji inda hu bawabi sai da ba ta samu masu tsaron kofa ba a rana wanda za ta ce ina zaki sai an miki iso kamar yadda aka yi na abubakar wata ran ko aka yi wa umar wanda hadisin da annabi yake cewa waye ku je ku gaya mai ya shigo kuma albishir da aljanna kaga ai an samu bawwa ba mai kula da koba da wanta waye kamar Osama to sai yace a bata samu bawwa dina ba albawwa shine mai kula da koba gateman fa qalat ya rasulullah yace ce ya ma'aikin Allah inni lam a'rifka yace wallahi ban san ka bane ban gane ka ba ban gane ka ba da akwai malaman da suke fassara da cewa ba sanin annabi ne mace ba gane shi ne mace ba ba ta fahimci waye ba kawai dai tana ta kamar misali ta shagala da wani abu aka yi magana ba ta biyo ba akwai malaman da suka fassara a فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasallam yace inna sabra hakika ji cikakken hakuri a inda salimatul ula yana da ladan sa na tabbata ne yayin akuwar musiba ta farko shine in muka je musamman in muna yau mata da'awa mafi yawanci ko a ƙauye ko makarantun su aka rago da in muka zo aya irin wannan misalin da nake yawan ba su shine ka san mata wadda ta gama secondary school kaga ta fi kowa son girma a lokacin ta dawo musamman boli ne idan ta dawo gida za ga ta tsaye yara sai sun ce mata aiki to wani yaron sun ce sun kara aiki take boli bai san ta ba kawai zuwa take a matsayin ba kowa ta tafi ko ita zuwa ciwo sani sai in ba da misali ce to kamar wannan ne misali wata rana in kina so ki gane me addabaru bil musiba inda salimatul ula kina wannan ba kuwar yaro yana ganin ki zai da gobe a gida in yi yi wanka ki zo ki zauna in kina yi da iyaye aiki ki ta tsaya to kina zaune kawai je wani kani wanda bai gaba sani ki wadan shekara hudu ko uku irin mara tajin nan kawai je ki awo ya mari kin bi kuma me waya kike duba karatun littafi ke sai dai kika ya tsinka musu bai saboda yaron baya ji uwar tana ganin kin miki kai ni kamara sai ta ce dan Allah ya hakuri kaleji wani ya hakuri wallahi umma ba za hakura ba mari ya bai sai da kika ba ki bi kina mun da kula ta zagaya cikin gida ne ya zamu koba tunda yaro ne kawai sai yi waje yana yin waje an gane ko in na gama zan kira yana yin waje kawai dai kina leƙawa ka gaba ku ta budurwa ce tana jin ka kanta sai ta hango zamani suna hira irin masu zaman makokin da ba gawa kawai suna zaune haka dai ba za ta fita komai ya biyu babu a jikin ta sai wallahi za ka dawo ka tadda shi kuma yaro zai zai aure ya tsawo gudu ko kaga ya kara mata wani abu da ta dawo da wani hadisi umma na hakura kai lada kai ne ba yadda za ta to shi ne asabru fil musiba inda kalimatul ula ko kuma wanda yana daji sai ga ba ta kalmar sa sai ga mutuwa tsaf sai gani wa sai kawai bara wanda ya dauka kalmar nan Allah ya tsine masa albarka duk kowaye wani yana kai ya yace wallahi ba za a hakura billahi lalli duk wanda ya dauka kada Allah ya sa sai dai gaba tsiruwar sa tsaf yana duba da yabo ba a can da ya gai sai ce to ba kuma yana hakan ba lada ko kuma ya gama tsiruwar sa dai bai gani ba ba lada na cewa a ai cewa yi wallahi tallahi waje ya ji ba ai tsantsar zan da duk akan ka'ida yi ko ba cewa yi kaza ba ba wani ya dora ba ya dora ba cewa yi wallahi tallahi wajen taba ya ji wanda ya dauke na rantsi da Allah kar ayo ha kuma zai zamu ba dauke ba shikenan to wannan shine والصبر على وفاة وفاة الأولاد له أجر عظيم فليه hakuri a zarasuwar ƙananan yara akwai lada babba don kun ga wani za a wani ɗansa zai rasu shekara ɗaya biyu sai wani ce ai yaro ne ba ba yi ba bane ka je ka tambayi wani kai ka je ka tambayi uwar da ma ba ta ba ba da yaro ba haihuwa ta zo ita da alfata ya mutu daga irin kukan da suke Allah ballanta rayun wanda ake kiwo sakamako ba ya fara yawo ya zaga sun ya dawo nan tafi da ai yara ne masu shiga rai saboda shiga ran su ba Allah yake zai halitta wa 'yan aljanna su rika kewaya saboda yaro yana da shiga rai wa yadufu alaihim wujdanun muhalladun kaje ka tambayi masu yara kanana za ga in mutum yayi tafiya kwana uku din yayi waya da uwar sai ji samun wani in dai ko kwaran ji ne yayi haka ne ko kwaran ji wai sai an zaba ji kuma yace abba abba ko umma ko kaza saboda haka akwai wannan wato shigaran da yara suke da shi za a gabata wai ba ta yafe wanda bai mutu barka eh in baka ba ta yafe wa Allah musamman mata ɗan uwan to kai ma namijin ɗan uwa ne na jini ko a waya ka kira daga sai a ji an zaɓi ƙaruwa shi Allah ya raya ya raya ya ɗaya ba in ba ka wallahi ka shiga blacklist wallan da ɗan ya mutu ya Allah ya kiyaye ni wal abdar sai ji to ana bi sa'id al-kudri radiyallahu anhu an karbo daga abi sa'id al-kudri Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda sa'id ibn malik ibn sinan annan nisaa qulna lin nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle mata sun ce wa manzo kira da abin Allah ya tabbata gare shi ij'alna la yawman ka sanya mana wata rana ka sanya mana wata rana kun ga dai hadisin cewa ka sanya mana wata rana da za mu rika zuwa gurin ka cikin ta wanda za a koya maka cewa suka yi duk maza sun kwaje ranakun karatun gaba da maza sun kwaje da su ma a sanya musu rana da za su rika zuwa ɗaukar karatu kaga wani masu wa'azin jirgi da suke cewa wayan izalarin ka fito da karatun mata aure kaga karatun da yayi lawaje ko kaga suna wa da jirgi suna yau kaza kaza da ta wajen wannan ko mai guduwa yake kowa yana karatun mata aure haramun ne kaza kaza kaza har da rantsuwa yana ta kaza to kaga lallai fa mai guduwa to kaga hadisin bukari karara mata ne suka tattaru suka tafi gurin annabi alaihi salatu wassalam isa dan bodiyo ma ne gashi ma a kusa dan bodiyo da yazo shi ya rika wato ya karatun mata wurin shi ya karfafe shi a kasar Hausa biladi Sudan shi ya karfafe shi to saboda haka fawaza hunna bayan sun tattaru a ɗaya ruwayar cewa akai annabi ya ba su kwana biyu a kai yace in ta ne ila yau ma kaza wa kaza ku haɗi rana ta kaza da kaza ba dan shi shekarawi mai ruwa ya manta wata rana ce a da juma'a ne ko kwa saba da lari ko litinin da talata amma dai sun hazu shine mahallin shari wa kana dai ta ayi mamratin ma ta laha salatatin min alwalad annabi yake duk matar da wannan hadisin mun yi irin da adam da ruwa duk matar da ƴaƴan da guda uku suka rasu qalu la hijaban min an-nar za su zama mata tsari daga shiga wuta shi za ka jin an yi rasuwar ayin ka je tariyar yara ba ba a cewa Allah ya ji kansu Allah ya yabe muka ai Allah ya ji kansu na ka je iyaye yake ba hakuri Allah ya ba da hakuri da juriya Allah ya sa masu ceto haka ake ta ajiyar yaro in babba ne wanda ya alƙalin ya hau kansa shi da yake cewa Allah ya ji kansa ya gafarta masa amma za ka wasu ko yaro ne ya ce Allah ya yabe masa ko to ai ya yabe masa ya zai masa ba alkalami a kan tunda dan musulmi ne dan kafirai ne ba yake da magana a kan an gani in bai girma ba maka yi magana to amma na ka ji wannan ta'aziyar ita ba ga yadda ake Allah ba da hakuri da juriya ya sami ceto shi kenan to sai ce kala timra'atu sai wata mata ta ce wannan ni ko da guda biyu ne matan ko biyu ne ƴaƴan kai yaran da suka mutu kala wa sunan sai ce ko da biyu a ruwayar da muka biya a daular muka in za ku iya tunawa akwai ruwayar da daro na nuna ko ɗaya ne ba amfanin haɗa ruwayoyi kenan mun biya a daular muka saboda haka wannan hadisi ne bukari da musulun sun rawace al'amuru tsari al'amari na biyu mai ma ya zuwa da al'akari dangane da abin da yake wajaba akan yan uwa na jini dangi al-istirja'u shine istirja'i shine inna lillahi wa huwa an yaqul mutum yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba a rika rusa ihu ba kama ja a fil aya kamar yadda ya zuwa aya wa yazidu alaihi qawlu da ƙara faɗin sa da cewa Allahumma ajurni fi musibati yawa Allahumma ajurni ko da yawa za ka ji wasu Allahumma ajirni fi musibati haka ne Allahumma ajirni shi Allah ka tsare ni amma Allahumma ajirni Allah ka ba ni lada fi musibati a wannan jarrabawa da kai mu wa akhlif li khairan minha hamzatu kadai in je ba wasilin ba dan wasu za ka ji suna wa akhlif li khairan minha larabcin ka yayi amma a yadda ya zo a hadisi shine wa akhlif li khairan Allah ka canja min da mafi alkhairi da abin da na rasa takalmi ne menene menene kuma me shine wa akhlifli khairan minha na'am wajidi Eh idan idan ba a yi mata wasali ba ba ka gane ko Allahumma ajurni bi musibati shine idan babu wasali a kanta amma idan aka zo nan shi mata ita ma na gaya ma ta biyu wa khlifni kaga ta zama wasalin ce wa khlifni kuma an zasu kada ni nace diya da ka biya larabci ya fita amma yadda yazo a hadisi shine bi hamzati kada ni shine ta farko wasalin ta biyu kada ni Allahumma ajurni bi musibati wa khlifni khairan minha to sai ce an ummi salama radiyallahu anha qalat hindu kenan an karbo daga ummi salama Allah ya kara mata yadda qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi yana cewa ma min muslimin babu wani musulmi tusibuhu musiba da wata musiba za ta same shi bai kulu ya ce ma bai kulu ma amara kullah ya faɗa abin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي هو واخلف لي خيرا منها باب wanda zai faɗi wannan illa akhlafa Allahu lahu khairan minha ba sai sai Allah ya canja bar da mafi alkhairin abin da ya rasa ba sai sai Allah ya canja bar da mafi alkhairin abin da ya rasa qalat sai tace falamma mata Abu Salama yayin da Abu Salama ya rasu قلت زيد أي المسلمين خير من أبي سلمة وعنين جزاكم الله خيرا أقول وعنين أتكم مسلمين يبا أبو سلمة وعين يزيد على كيس dan Allah ku dube yadda mata suke tana magana ba fa kudi ne da Abu Salama ba wai nagartar su sai ta sa take duk cikin musulmi ba wanda ya bi shi nagarta amma yanzu ko mutuwa kai ta ta wanda ya bi ka kudi zai a ce ta more ko ba haka bane ta more haka zai to amma kaga sai na Usman da sai na Abubakar da Abdurrahman bin Auf biloniyan amma take ita ba wanda ya ba Abu Salama a kai ayyul muslimin saboda ba shi take kallo ba nagarta take kallo khairu min Abi Salama waye cikin musulmi ya ba Abu Salama alheri awwalu barabu dalili yace awwalu waitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu ne gida na farko da muka yi jira zuwa ga manzo gida da yau Allah ya tabbata gida na farko wane mutum sun ba inni kultuha kun gane gida na farko shine lokacin da annabi ya yi hijira ya koma madina gidan da aka fara hijira aka fara gun annabi alaihi salatu wasallam shine gida abu talaba a cikin makaranta yake su suka fara bin sa to falamma mata abu qalat tace falamma mata abu oke mun biya thumma inni qultu sannan na faɗi wannan addu'a fa akhlafa Allahu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace sakamakon addu'a nan da nayi jin cewa dawal tana ganin tsohuwa ce ita ta tsufa ga yaya kuma tana ga annabi matsayin da ba ba ta kawo shi akwai wanda zaka ga an tashi a matsayin aure akwai wanda ba ta kasu alai domin ta san ba ba compatibility tsakanin ta ba ku kai sai kawai ta ajiya gidi to da zarar wanda yanzu ba ta daukar da kowa ba kawai ta dan gidan wani gwamna ya zo neman auren ta sai su ya ajiri a kara tambaya ba ba ba wannan gidan ake nufi batan kai a kai sai a nan ba ake nufi to gaba ɗaya kuma sai ka gano din ya kwanci ta rika babaki anya kuwa to ji ne ummu salama nan da nan ba ta ba kawo wa annabi alaihi salatu wasallam ji ne ba aurenta ba saboda dalilai sannan abun mace da annabi ya aika mata yana son ta kuma sai kuma zumudi zai ta dai a je ka gaya mata ita mace ce mai ciki sannan tana da yaya ga shekaru annabi alaihi salatu wasallam ya ce ku je ku gaya mata cikin da za mu roki Allah ya yi mata shekarunta kuma ya ce ku gaya mata ni ma ina da shekaru sannan kuma ai ina da na aure da matar da dabi ta shekaru ma ya aure sauda ya aure na na kadija ta girme shi an fahimta da kyau ko to ki saboda haka sannan kuma batun ya yi da yayanta kuma namu ka san a yanzu ba fa kowanne namiji ne za a mutu duk sanda yake wa mace tana da yaya za ka ga rigimar da ake yi a garin yake zai ta ƴaƴan wai a gidan kakanninsa ina da ɗaliba da mijinta ya mutu tana nan satin nan take cewa abin da yake ba da tsoro ƴaƴanta masu samari da yawa da mutu take min wallahi abin da yake ba da tsoro ƴaƴanta duk wanda ya zo yanzu ta samu wani ta ce ita ba da ƴaƴanta za ta in ma bai da wata ƴaƴan suna da gida ubansu ya bar musu da tare a gidan ubansu ya rika zuwa ya ce a shi bai yadda da wannan ba ya yadda ta ɗebo yayin ta dore to Allah ya sa a dore ko kada sai zama ya daɗi kuma a rigime ba yadda za ta yadda zan za ta fara tunanin maslahar auren dan wallahi shi da ita dace mutu ita ba za ta yi aure ba nace saboda ni tace saboda yayan ta nace ba nan ba karatu ba ba dabara ba saboda haka da yawa wasu maza yanzu ba sa son rike yayan wani Allah da yawa illa na bira sau da haka wala an daru layin kasu kuwa Allah ya ke ki zo da haka shine yace ma ya haruma ala a tsaribil mai abin da yake haramta ga yan uwan mamaci al'awwal na farko a niyaha kururuwa mun bambanta shi da kuka ko kururuwa ana bi maliki ne na ashari annan nabi sallallahu alaihi wasallam ka abu maliki na ashari Allah ya tsara masa ya dai ce annabi ya ce arba'un fi ummati min umuri jahiliyyah abubuwa guda huda a cikin wannan al'umma da yana daga al'amuran jahiliyya la yatrukuna hunna kuma ba za su yi wannan su ba kaga sai mu kokari mu san su dan mu kiyaye na farko alfakhru fil ahsabi alfahari da dangantaka ka da ai dangin sarki Kano shi san waye ne ko dangin sarki ne ba ko dangin santa shi ne alfakhru fil ahsabi mutum ya rinka alfahari da dangantaka da cewa shi dangin zuwa ne daga babu da zuwa ne ko ai ana faɗa ko shi babu da zuwa ne wada'anu fil ansabi da tukar nasaba tukar nasaba a yaya wannan an fi yin tsakanin fulani da mahauta wai ba fulatani ba zai auro iyayen ba su yarda ya auro yar mahauta ba wai sun tamba cewa idan aka auro duk shanun sa sai tsaye din da su yanka shanun suke su mahauta duk sai ta kara mata shanu da Allah ka zai ka irin wannan tamfe-tamfen cewa an auro da kaza wannan abubuwan to a tsarin jin an sabi dukan da zaba ne kuma ana yi walisti tsawo bin da da neman kayi da ruwa ta hanyar taurari mutum ya ce a bayan iska ce ba sai ne ga shi ayyau tauraro ka da ku da Allah mutum da ba ruwa za a yi wallahi ko in aka ramba da ne ce Columbus ne ai Columbus yana sai a gurin kuma ya ba saboda haka to shi da annabi alaihi salatu wasallam yace asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir wasu daga cikin bayina sun waye gari suna ba imani da ni wasu kuma suna kafirce ni annabi alaihi salatu wasallam yace wanda ya yi imani da ni shine wanda yace mu'minna bi fadlillahi wa rahmatihi an yi ruwa yace an shayar da mu da falalar Allah da rahamarsa amma wanda wanda kuma yace mu dai rabi nau'i kaza wa kaza annahu shine tauraro yayi dalilin tauraro kaza ne isa aka yi ruwa a ba ko iyayen mu da suke cewa an fi yin ruwa a August wannan tajriba kenan ba cewa suke August ne ruwa ba idan ka ce August ya fi ruwa wannan jahiliya ne amma yau da gobe tajriba kai wani bayani wannan daban yawa ba yankewa Allah ake ba ce kaza to shine yake wani ya da kururuwa a haka suke yi mutum ya tashi mutuwa ma fatawa yake wayarwa idza mitu gauki bi ma ana alu wa shaqi alayya jayba ya ummu ba'u haka wani yau mata gauki idan na mutu kiyaye ya yi ki ki gururuwa saboda na tsinta da mutu ba shi ne wajen iya alayya jayba ki jari ga ki kake da ya ummu ba'u ya ke ummu ba'u to irin su ne ake yi musu azaba da kukan mamaci ba wanda yake hanawa ba to wannan kukan haramun ne amma idan suka yi ma ba da sanin ka ba kuma an san baka so aka yi Allah ba zai ma azaba ba shi za aka ce kana da iko ka san gidanku ana yin kururuwa to kai musu wani a ce to kai waje ya kai to ni na mutu duk wanda ya min wannan ba wala in me zafi ne zai biya ce wani kuma ya ce shi ko kuma ya rika halawa idan yana ana an san baya su an zo wani ya mutu a dangi ana nan ko ya zo ya haba kun fa san babu to kaza kaza kowa ya san baya su yana hana wa wani wannan talaki tun ma an maza bayan ya mutu Allah ba zai kuma azaba da annabi yace innal mayita la yu'azzabu bi bukai ila hayy na to sai ci gaba da gaya mana cewa sai ci gaba da gaya mana cewa annaiha wa qala yata annaihatu bi qururuwa idan lam tatub idan ba ta tuba ba kabla mauti haka abun mutuwarta to kawo mu yawmal qiyama za a tsaye da ranar alkiyama wa alaiha sirban za a mata wata babbar riga ko hijabi ko wata riga ajuwa min kashirarin ta dalba an gane ko wa dir'in sannan a yi mata kwarjalle min jarabin na wakin karfe lakke shi za a makala mata wanda da ku ga a wasu wuraren ana masar da gida ne ake da shi eh ba masar ba nan Najeriya ba na ga wuka amma kiristoci suna talla da na da a waya da rubuci talla ne an sako su da bakajen kaya cewa wai tana bayani wata kirista in ba ku ganya ake kukan mutuwa ba ga yadda ake je ta gwada saboda haka ta ba da lambar waya duk wanda suke zuwa kukan mutuwa ta musu mutuwa ta kira su a zo a biya yadda ake ɗauko yan majalisar su gida an ana buki su ma ka ke daidai da bakaken kayan su irin su ya koma doko saboda kuka su sana'a su kenan to da haka ake yi a ƙasashen musulmi ba iya kuɗinka iya shagalinka in ka gani kuka da yawa mai kuɗi ne kuma an biya da yawa idan ba a biya da yawa ba za su yi kuka na minti biyar tafi amma an biya da yawa kuma za su ji ba suna kuka irin kukan da su duk wanda ya raunin zuciya ne zo ga suna yi biya yi to suna ta aiki ke na gama kuma su sun koma gida su siyo kaji su ci domin dama sana'a suke sana'a na biyu da na uku garbul kuduri marin kunci a'a yanzu mu ce haramun ne kuma ka ce ya halatta yanzu ba muka ji haramun ne yi sana'a wazo eh na gama siyo kaji su a kamar ba ba wuce ba malam mutaka na biyu da rauko garbul kuduri marun kunci an shiga uku an lalace shi kenan bango ya faɗi haka wasu ke faɗa wa shaqqul juyub da ya ga riga aljabu shine wuyan riga to mutum ya kama shi ne ake cewa aljihu ya kama wuyan riga sai ita عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي ليس منا من لا تعمل حدود دم ne marun kunci baya tare da ku wa shakkal juyuba kuma ya yaga kun tsam wa yato wuyar rigarsa wa da'a bi da'awar jahiliya ya rika kururuwa irin ta jahiliya ya shiga uku na ya lalace shi ke nan an yi kaza wai yi wanda a wasu za ka ga suna zuwa za a fita da gawa su riki mata wallahi wata ta zo ta riki wai ba za a fita da shi ba in ba ka ban mata shi ƙarya take ba za ta iya kwana da shi ba Allah amma ta riki ana ja tana ja sai ba za a fita da ita ba hadda ba ta kai duka tana kai duka ba za a fita da ita inda zai dawo ya gane ki Allah bulala zai dauka ya tsare ki na farko kin makuka na biyu kin hana a kai ki gurin da ya kamata a kai ki domin ko ku je wata ashirin obin janaza don biya lafiya ko bin janaza ko bin janaza mutumin kirki ne Allah Allah yake a kai ki ku je wata ya je ya zauna ya kuka mutafakun alaihi na hudu halko sha'ari aske gashi ana bi gurda ibnu abi musa al-ashari radiyallahu anhu qala waje abu musa waj'an abu musa al-ashari abdullahi bin qais ke ya ayi rajul lafiya kidan rajul lafiya ko gushi alai aka rika tumar da shi ta taba ba ku labarin sa akan labarin da ya bayar ko da ya zo rasuwa saboda lokaci wannan ya lokaci a gaba da ya zo rasuwa yake ba da labarin wani ba abokin gurasa kawai yana ce wa yayansa wasu zahibal ko a hula ku tuno wani ba abokin gurasa shi na abdullahi bin kai ana bi guldata shi a bi guldata din shi ya ba da labarin bin abi da mun dan sani ibn abi musa al-ash'ari qala yake waje abu musa waje an fa gushi alai abu musa ya yi wani rashin lafiya mai tsanani aka rika dubar da shi farado bi hijir mar'atin min ali kansa yana kan sinyar ɗaya daga cikin matarsa fata hati mar'atin min ali da yawan nan zuwar sai ta ɗauka ya mutu sai ta yi kururuwa shine sa'ad ta ɗaga murya daga cikin iyalan nata walau yadda dai an yaru da alaiha shay'an ba shi da ikon ya mai mata da komai domin an riga baya ba shi da laka ya zuma falan ma a faka yayin da ya farfado alibi ce ana bari ummin man bari aminu wa rasulullah yalla alaihi wasallam domin kafin ya hankalin sai gama kushewa ya ji ihu da ce sai ce na yi baran baran ba ni ba wanda annabi ba ruwan sa dashi duk wanda annabi yake ba ruwan sa dashi ba ni ba shi fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari aminu salika ba ne mutum domin annabi alaihi wasallam ya yi baran-baran da mai kururuwa ita ce a salika wal halika da mai aske gashi akwai wanda kwalkwal suke da mutum da ya mutu sai ta yi kwalkwal ko ta dadda ta yi gashi wacce kashi da mai yaga kayanta na hudu ke na biyar da za mu tsaya a kai shine na shirin shari wato shine wato watsa gashin barbaza shi gaba ɗaya a barbaza da kagan da kaga kamar kan mara hankali to li hadisi imra'atin min al-mubay'ati qalat saboda hadisin wata baiwa Allah wato dangane da mubaya lokacin da suka zo yi wa annabi mubaya za su musulunta mata a cikin mubaya da ya riga banda wata aya إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستكثر لهن الله ولا يعصينك في معروف kaga ba za su saba ba cikin abin da ka umarce su cikin abin da yake kyakkyawa to a cikin annabi yace kada wanda ta yi kukan mutuwa sai kururuwan mutuwa kuma suka yarda ba sata ba zina babu kawo classmate gida babu kawo cosmate gida a yi albata ba kaza ba kaza duka an gane ko to saboda haka to Allah yana a fiye hutewa sun yi wannan alkawarin ba za su saba wa annabi alaihi salatu wassalam ba wa Allah na khalusha wajhan ba za mu rika ya kushi ba wato wato a takmin shi ne ya kushin fuska ba za mu rika ya kushin fuska ba wala na da uwa bi wailin ba za mu rika wato kururuwa da bada ba bane shi ne mun shiga wa kuma lalace mun yi kaza babu wani an gane ko shi ne wala na da uwa biyu wai ba za mu rika cewa mun shiga wa kuma lalace wala na dukka daiban ba za mu yaga riga ba wa Allah ne shura shara ba kuma za mu wawwatsa gashin mu mun barbaza gashin mu wata ba ta rika kokarin tilke za ta ji azaba amma haka wai dan ta nuna mutuwar lallai ta gaba to abin da za ya rage mana yanzu shine ma ya ji gudun mai mun taba yi amma lokaci ne tsawo to za mu zuwa abubuwan da ya waje ba a kira ya maganar wanka zai mana bayanin wanka kuma za mu tsaya mu ƙara mai lalatawa domin matasa ne ko mu ne ya kamata abubuwa a ce mun ƙara lura da zai magana akan wanka wajen cinsa da tufarsa sannan idan aka zo suwaye ya kamata su yi wankan sannan zai zo ya magana a kan lissafai wannan shi za mu biya Allah ya da sati mai zuwa kuma yana da mahimmanci mu ƙara lura a kansa in ta kama ma muna da kamar da lissafai wasu matan aure sai mu samu yan tsana mu gwada da ita musamman sa da kafan mu gwada da shi ne mu ta gurin shi ke kowa ya rika jin ba wani aiki bane da za a jira wani awa biyu baya nan ya tafi kauye wai sai ya zo za a yi wanka ko ya sai ya zo za a haɗa lissafai an fahimta da kyau ko insha Allah ta'ala sati mai zuwa za mu yi kokari ne haka na'am na'am ban ji ba